الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات فهو صاحب المنة والفضل وله الثناء الحسن الجميل لا يحصي أحد ثناء عليه فهو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه أحد من خلقه وأشهد أن لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام والفضل والإنعام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد فهدى الله به من من الدلالة وعلم به من الجهالة وهدى به إلى خير سبيل وأقوم طريق وتركنا على محجة بيضاء وشريعة غراء لا يزيغ عنها إلا هالك وقال عز من قائل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أعظم ما أني به الإنسان في حياته أمر دينه إذ به تكون سعادته في الدنيا والآخرة وأعظم ما يصاب به الناس مصيبة الدين إذ تهون كل بلية دونها لذا يلجأ الصالحون إلى الله عز وجل بهذا الدعاء ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وأهم ما ينبغي الاهتمام به في أمور الدين بعد الإيمان بالله عز وجل الصلاة إذ هي الفاصل بين الإيمان والكفر وقد افترض وقد افترضها الله سبحانه على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والأمم السابقين وهي التي تلي الإخلاص بالعبادة قال الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وقال سبحانه حكاية عن إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وذكر عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وذكر عن عيسى عليه الصلاة والسلام قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وهكذا جميع الأنبياء والرسل وقد أمر الله نبي نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمته بالمحافظة على الصلاة فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ووعد بالفلاح للذين يقيمونها وقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وتكفل لمن يقيمها الصيانة والحفظ من الفحشاء والمنكر قال تعالى وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقد أمر الله عز وجل بالاستعانة بها مع الصبر فقال واستعينوا بالصبر والصلاة إلى غير ذلك من النصوص القرآنية الآمرة بها والمرغبة فيها والزاجرة عن التهاون بها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من, أبي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة إلا كان لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله والتزموا ما ألزمكم الله به من الواجبات والأحكام وحافظوا على صلواتكم فردا ونفلا ولا تتهاونوا فيها فإن الله سبحانه قد رتب وعيدا شديدا أكيدا على من تهاون بالصلاة وأضاءها ولم يرائفها وغفل عنها وفيها قال عز من واتبعوا الشهوات وسوف يلقون غيا وقال سبحانه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وإن إقامة الصلاة التي أمر الله تعالى عباده بها أمر فوق مجرد مجرد الأداء إذ الأداء يتحقق بخشوع وغير خشوع وفي الوقت أو خارجه بمراعاة الآداب والسنن وبدون مراعاتها والناس يتفاوتون في صواب الصلاة وأجرها بتفاوتهم في إقامتها فالرجل يدخل في الصلاة وليس له إلا نصفها أو ثلثها أو ربعها أو حتى قال أو أشرها كما صح في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن من تمام إقامة الصلاة أداؤها في الجماعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم إن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة وعن عمرو وعن عمرو بن أم مكتوم رضي الله عنه قال وهو أعمى قلت يا رسول الله أنا درير البصر شاسئ الدار ولي قائد لا يلائم لا يلائمني فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال أتسمع النداء؟ قال قال نعم قال ما أجد لك رخصة والحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني وبهذه النصوص وغيرها ذكر كثير من العلماء من المتقدمين أن صلاة الجماعة أو الصلاة في الجماعة واجب وليس بمندوب جعلني الله وإياكم من المقيمين للصلاة بمنه وكرمه لما إذا الإسلام والمسلمين uwa musulmi kudubata mu bayan godiya ga Allah subhanahu ta'ala da yabo da shaidawa cewa ba mai cancantar bauta sai Allah subhanahu ta'ala shaidawa jaddada shaidawa cewa annabi Muhammad manzonsa ne wanda Allah ta'ala ya aiko shi da shari'a da addinin gaskiya ya fitar da mutane daga duhu zuwa ga haske da iznin ubangijinsu zuwa ga tafarki na ubangiji mabuwayi abin yabo wanda wannan shine sababi na rabauta da tsira da ainihin shari'a ga duk wanda ya shari'a muna roƙon Allah ta'ala da dawamar da mu akan wannan tafarki har ma Allah ta'ala ya ce wa manzansa ya faɗa wa al'umma cewa ka faɗa musu ka faɗa wa al'umma cewa wannan tafarki na musulunci shine tafarki na ina kira zuwa ga Allah a bisa sani a bisa fahimta a bisa dalili da hujja ni da waɗanda suke bi na kuma tsarki ya tabbata ga Allah kuma ba na cikin waɗanda suke taraita Allah da waninsa ira da mutum Allah tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa ya aminci aminci mai yawa bayan haka jan hankali ne akan kula da addini baki ɗaya musamman ma ibada mafi girma wadda ita ce sallah kuma kada wani ya ce har yaushe magana akan sallah har yanzu sallah ita ce azamul ibadat wacce kuma kiyaye ta shine babban dogari wajen tsare musulunci da imanin musulmi ko mumini da haka muke cewa lalle mafi muhimmanci mafi girman abin da mutum zai mai da hankali a kansa a rayuwarsa baki ɗaya shine al'amarin addininsa domin ta dalilin addinin ne a arzikin mutum rabautarsa kwanciyar hankalinsa ci gabansa na haƙiƙa da duniya da lahira za su samu duk wani abu da aka yi tsammanin arziki ne ko ci gaba ne ko wato kwanciyar hankali ko kuma wani abu na ɗaukaka amma ba tare da addini ba to wannan ruɗi ne kuma wanda ke cikin wannan halin zai gane cewa a cikin ruɗin yake in lokacin gane haka ɗin ya yi Allah ka kiyashe mu daga makara lokacin da mutuwa ta zo wanda bai kula da addininsa ba to babu shakka zai gane cewa dukkan wani abu na ɗaukaka da ya tsammanin ɗaukaka ne ko arziki ne ashe rashi ne kuma hasara ne da taɓewa Allah ka kiyaye mu kuma musiba mafi girma da suke samun mutane shi a ce musibar addini ta same su wato ma'ana in mutum ya samu tawayar addini da rashinsa da koma baya a cikin addini jahiltar addinin da rashin tsayawa a kansa to musiba ta girma fiye da kowace irin musiba a kansa Allah kiyaye mu da haka wajibi ne kowan mu yi kokarin ƙara fahimta ga addinin da kuma jurewa da daurewa da ainihin ƙoƙartawa a wajen riko da shi kyakkyawan riko. Duk musiba kuma baya take daga musibar addini, shi yasa ya zo a hadisi wanda maza Allah sama ya ambata, hadisin kunuti, kuma mummune suke maimaitawa, cikinsa annabi sallallahu alaihi ke cewa, ya Allah kada ka sanya musiba mu cikin addinin kuma kada ka sanya duniya ta zama mafi girma abin da muka damu da shi. ko kuma ya zama abin da muka ƙware a kansa kuran da Allah ya zagi kafirai cewa ya alamu da zahirar min hayatid duniya wa hum anil akhirati hum ghafilun sun ƙware sun san rayuwar duniya amma sun gafala a barin lahira wanda abu ne zahiri ra'ayil aini muna gani Allah ya musu buɗi da istidraji na duniya kuma sun mai da hankali a kanta amma lahira faufau ba sa tunaninta sun ma ƙaryata ta wa'inda ba su ƙaryata ta ɗin ba ba su yadda da ita a bisa karantarwar manzanni ba. Kuma cikin wannan addini abu mafi muhimmanci da ya kamata mu mai da hankali a kansa bayan imani da Allah Azza wa Jalla, bayan tabbatar da imani da musulunci to shine sallah, kula da sallah. Don ita ce maraba tsakanin musulunci da imani, wato musulunci da kafirci, kamar yadda hadisi ya zo, tsakanin mutum da kafirci to shi ne ainihin kula da sallah ko mutum ya yi da'awar cewa shi musulmi ne idan ya ƙi sallah ya yi banza da ita to ba musulmin ba ne kamar yadda ya zo a wani hadisi da imam muslim ya rawaito Allah ta'ala ya farlanta ta akan annabawa tsira da amincin Allah ta fita a gare su da al'ummomin da suka gabata duka kuma kamar da aka sani dai bayan tsarkake ibada ga Allah subhanahu wata'ala to babban abin da aka umarci mutane shine kula da sallah kamar da ya zo sutul bayyana Allah ta'ala ya ce ba umarci mutane da wani abu ba face su bauta wa Allah suna tsarkake addini gare shi su miƙe a bisa tafarki madaidaici babu karkata sannan su tsaye da sallah su kula da ita sannan su ba da zakka wannan shine addini tsayayye Allah subhanahu wata'ala ya ambata cewa Annabi Ibrahim alayhi salam lokacin da Allah ya umarce shi na Ka'aba da assasa garin Makka ya roƙi Allah ya ce ya Ubangiji na lalle na ajiye waɗansu daga zuriyata wato Ismail alayhis salam kenan a wani kwari wanda babu shuka a cikinsa busasshen kwari inda ɗakinka mai alfarma yake ya Ubangiji na domin su tsaye da sallah ka sanya zukatan mutane su karkato da ƙaunar wannan guri kuma ka arzukta su daga ‘ya'yan itace da amfanin gona kuma Allah ta'ala ya amsa wannan addu'a ya assasa wannan gari kuma ya rayar da shi kuma ya zama ita ce alƙibla ta musulmi na duk duniya. Allah ta'ala ya ambata cewa annabi Ismail alayhi salam shi ma daga cikin ayyukan da Allah ya yabe shi da su akwai sallah. ya ce ka ambata labarin Ismail ɗan Ibrahim a cikin Alƙur'ani lalle yana da gaskiyar alƙawari sannan kuma manzo ne shi annabi yana umartar iyalansa da sallah da zakka kuma yardaje ne a wurin ubangijinsa annabi sa alaihi salam kazalika lokacin da suka yi tababa a kansa yace ni bawan Allah ne Allah ya bani littafi ma'ana Allah zai bani littafi injila kenan kuma ya sanya ni mai albarka a inda duk nake kuma ya min wasici da sallah da zakka mu duba zakka zakka duk inda aka ambaci sallah ta ambata zakka yasa ibnu abbas yake cewa wanda ya bada zakka yayi sallah bai bada zakka ba to ba za a karbi sallar ba wanda yayi zakka bai yi sallah wanda bada zakka bai yi sallah ba ba za a karba ba dole sai an hada su domin tare Allah ta'ala ke ambata su yace matakar ina raye matakar mumini yana raye to lallai sallah ita ce ganawa ainihin saduwa tsakanin bawa da ubangijinsa da sirri a tsakaninsa da shi bai kamata ba bai halatta ya yanke ba hakanan dukkanin annabawa da manzanni babu wani annabi ko manzo da ba a shar'anta masa sallah ba Allah subhanahu wataala ya umarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa da tsare sallah Allah ta'ala ya ce ku tsare salloli musamman sallah matsakaiciya mafificiya ma'ana wato hadisi ya fassara ta da sallar la'asar tafi kowace sallah muhimmanci da kuma haɗarin sakaci da ita ko jinkirtar da ita kamar da ya zo a hadisai. Ku kiyaye salloli duka musamman ma mafificiyar sallah sallar la'asar. Ku tsaya domin Allah kuna masu kawaici, masu ƙanƙan da kai. Allah ta'ala alƙawarin tsira da rabauta ga wanda suka wato kula da sallah suke yin ta yanda take. Ba muna sallah ba kawai, ko mun ga mutane suna sallah a suka fahimce ta wato a ilmance kuma suke yin ta da tsoron Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya ce lallai masu mu'minai sun rabauta sun tsira za su samu tsira da nasara duniya da lahira sifar su ta farko ya ce su ne waɗanda suke kaskantar da kansu suna tsoron Allah a cikin sallar tasu haɗe da sauran sifofin da aka ambata a farkon suratul mu'minun Allah ta'ala ya alƙawari ga wanda ya kula da sallah ya kiyaye ta Allah zai tsare shi daga alfasha da munkar idan mutum yana sallah indai akwai imani mai kyau ba imanin da ke haɗe da tsatsa ba sannan mutum yake kula da sallah yadda take sallah a sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sallar za ta zama masa wani dogari wani mai tsaro a kansa a barin ƙazaman ayyuka ba zai nishaɗantu ba zuwa gare su ka sassaɓa da muggan ayyuka ƙazama ayyuka da mutane suke yi suna da alaƙa da raunin zukatansu da rashin kyawun zukatan rashin ingancin imanin nasu to amma idan akwai tsoron Allah to ba za a aikata wani abun ba kuma ko da shedan ya farauci mutum a wani lokaci ya aikata daga gafala to wahzud damir wato kaikayin zuciyarsa da rashin kwanciyar hankalinsa ba za su bar shi ba sai ya tuba wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dhunubihim mutun zai tuna kuma zai tuba ani ya koma ga Allah Allah madaukakin sarki ya umarci bayansa cewa su nemi taimako cikin tabbata akan addinin da ma al'amarin rayuwa duka da kula da sallah da yin haƙuri dan ne zuciya a barin abin da bai kamata ba Allah ya ce ku nemi taimako anin akan tabbata cikin addini da sauran al'amuran rayuwa da haƙuri da kuma sallah shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in wata damuwa ta zo masa wata jarrabawa wani abu na bakin ciki to yakan gaggauta ne zuwa ga sallah ya gana da Allah tabaraka wa ta'ala ya roki Allah to sai ya samu sassauci abin da ya kamata mu yi kenan ibnu abbas radiyallahu anhuma in ya samu labarin wani abu maras daɗi wata jarrabawa da ta zo to sai ya gaggawa zuwa ga sallah domin samun sassauci kar mutum ya ce bari ya sha wani magani ko ya bacci ko ya kaza a'a in kai wannan Allah sai ya kawo maka sa'ida ya sa'ada sannan kuma ga ladan da zaka samu da tawfiki nasoshi dai na alqur'ani game da wannan daji sai suna da yawa waɗanda suke kwaɗetarwa a kanta da kuma waɗanda suke tsawatarwa a barin sakaci a barinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wani hadisi da Abu Huraira ya rawaito wanda ke nuna ɗimbin falalata da yadda take wanke zinuban mumini in dai bai zaƙe da zunuban ka'in da na'in ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yanzu ku bani labari mana inda a ce kogi korama tana gudana da ruwan daɗi mai yawa a kofar gidan ɗayanku kullum sai ya zama yana shiga yayi wanka sau biyar za a samu datti a jikinsa suka ce a to sai ce to kamar haka wanda ke salloli biyar Allah ta'ala yana kore masa zunubai wato albarkacin waɗannan salloli amma fa mu sani cewa akwai dattin da wato wanka sau nawa ma da ruwan kogi ba zai wanke shi ba ko ba haka ba wanda ya je dan wa kansa wani abu wanda sai dai da sinadari na musamman yake fita kaga ruwa ko da an sa sabulu da soso ba zai fita ba to shine misali kaba'irori manyan zanabai abin da ya shafi manyan zanabai to su sai an tuba tuba ta musamman ko an yi sallah ba za a wanke su ba amma zanabai ƙanana da matsakaita da ake kira saga'ir ko laman su ake nufi da irin waɗannan nasoshi duk kamar da malamai suke faɗa Allah ka shirya da mu Usman bin Affan radiyallahu anhu yake cewa naji manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa ba wani mutum musulmi da lokacin sallah ta farilla za ta zo masa ya kyautata alwala ya kaskantar da kansa ga a cikin sallar ruku'u sujada da sauransu duka to sai ta kankare masa abin da ke kafinta na daga laifuffuka matakar dai babu babban zanibi kaga wannan shine abin da yasa malamai suka ce gafarar zaniban da ake nufi in aka yi salloli biyar ko juma'a ko ma ramadan duka su ne zunubai da suke koma baya yawa ba manyan zunubai ba zunubai irin su riba cin dukiyar maraya zalunci misali dan na haƙoƙin jama'a cutar da jama'a zinace zinace da abubuwan suke kama da irin wannan manyan zunubai to sai mutum ya yi nadama ya jaɗa mara tuba ya tuba kuma da niyyar ba zai sake ba to wannan ne kawai zai raba shi da wannan matsala haƙƙin mutane sai ya nemi yafiya a gurinsu Allah ka datar da mu har ila muka ƙara cewa mu ji tsoron Allah dai mu rungumi abin da Allah umarce mu ya lazimta mana wato rungumar sana daga wajibai da hukunce-hukunce ba sallah kaɗai ba amma sallar wato wani ɗauri ne ko kuma wani maɗauri ne da zai sa ainihin mutum ba zai yi nisa daga addinin da tuna Allah ba saboda haka wannan kuma sai ya karfafa masa zuciya da gwiwa akan amsa umarni a cikin dukkan shari'ar da hukunce-hukuncen da ma tsawatuwa a barin laifuffuka duka da haka mu kula da salloli na farilla da na nafila kada mu yi sakaci da su akwai mutane da yawa da suke ganin nafila ai tunda ba dole bace ba sai sun kula da ita ba wannan babban kuskure ne babbar hasara ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya samu nafila raka'a goma sha biyu kullum to Allah zai gina masa gidan aljanna sakamakon waɗannan kurin ba karama bane kuma za a hisabi wa mutum ne ranar alkiyama bayan ya tsallake kasancewarsa dai mumini to sallah da ita za a fara in akwai gibi a farilla sai a duba nafila sai a cike gibin sai samu cikakken lada ainihin na wanda ya sallah haka sauran farillai nafila tana da muhimmanci don haka mu kula da ita kada mu sakaci da ita Allah subhanahu wata'ala yayi narko mai tsanani gargadi mai tsanani ga duk wanda ya sakaci da al'amarin sallah yayi watsi da haƙoƙinta ko ya sakaci da ita Allah tabaraka wata'ala bayan da ya yabi wa'ansu manzanni nasa a sotu ya yabe su da gawa cikin biyayya ga Allah da neman rahamarsa da tsoron azabarsa da fushinsa sai ce to amma wa'ansu ne a bayansu marasa alkhairi sai suka zo suka biyo bayansu suna watsi da sallah suna bin abin da rayukansu suke so to waɗannan za su haɗu da ainihin halaka da kuma azaba mai tsanani to shi yasa lalle ne mu mayar da hankali don kada mu shiga cikin irin wannan narko lalle ne sallah ta zama fitaccen al'amari wanda yake ko da yaushe muna ta'allake da shi alama ta imani manzo Allah sai ce duk wanda kuka ga yana lazimtar masallaci yana raya shi to kuma su shaida da imani to Allah tabbatar da mu akan wannan Allah ya zargi kafirai ko munafikai cewa suna sallah amma sallah ba za ta tsirar da su tsirar da su ba yace azaba ta tabbata ga waɗansu masu sallah waɗanda suka zamanto marabkana a barin sallar tasu suna yin sallar amma kuma ba sa ɗaukata da muhimmanci su jinkirtar da ita su yi ta ba daidai ba su yi ta babu ikhlasi babu hadarto da tsoron Allah haka nan dai bayan an yi ta kuma ɗan ladan da aka samu in an samu a je a watsar da shi cikin giba namima da abubuwa na sabon Allah kullum a haka sai zama zukatan ba su gyaru ba kuma mu sani kula da sallah da tsaye da ita bai takaita akan yin ta kawai ka yi ta ko yaya ba dole sai an samu khushu'i yawa sai an yi ta a lokaci kuma sai an kula da sunnoninta da dubbanta kamar da maza Allah sama ce ku yi sallah irin yadda kuka ina sallah ko mutane suna samun bambanci a sallar su da ladanta ne gwargwadon yadda suka kula da tsayawa da yinta ko farillar ko nafila kada a sanya ganda gaggawa da sauran abubuwa na gafala a cikinta a ɗauki a ɗauke ta da muhimmanci duk ibada ma duk aiki ladansa yana cika ne gwargwadon yadda mai shi ya tsarkake zuciyarsa ya halarto da girman ubangiji da kwaɗaituwa zuwa ga abin da ke gurinsa ko menene ma ballantana ita sallah kanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi ingantacce cewa wani in yayi sallah ba zai fi rabin ladan sallah zai samu ba wani kamar ɗaya bisa uku ɗaya wani ɗaya bisa hudu har ya ce har ta kai ga ya ce wani ɗaya bisa goma zai samu akwai wanda ma ba zai samu ba wani hadisin ya zo cewa wani in yayi sallah sai a tattara ta sai a jefa ta a fuskarsa sai ta ce Allah ya tozarta ka kamar da ka tozarta ni duka a ruwato yana a cikin hadisai to ibada tana da tsarinta wanda ya wajabta ta ya ce ga yadda ke so a yi ta manzon da ya aiko ya koyar da ita don haka mu tsaya mu yi ta kamar haka nan farilla da nafila da haka dai mu kula da ita kuma daga ƙarshe abin da ke tabbatar da cikar sallah da tsaye da ita shine a kula da yinta a cikin jam'i dole ne a yi sallar jam'i a yi sallah a cikin jam'i annabi sallallahu alaihi yana cewa sallah ɗaya da za a yi ta a cikin jam'i to ta fi salloli ashirin da bakwai daraja to kaga duk ingancin sallar mutum a ce daraja guda misali amma a cikin jam'i ashirin da bakwai ne ai akwai taɓewa ko da ma a ce ba maganar zanibi in mutum bai yi ba ai akwai tawaya to balha juma'a fardu aini ce babu ta baba cewa dole ne akan kowane musulmi wanda ba shi da uzuri na shari'a ya halarci juma'a wani makaho da ake kira ibn umi maktum ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi yace ya rasulullah ni makaho ne bana gani kuma gidanmu na da nisa daga masallaci kuma jagora na gardama ce da shi in nace ayi nan sai haka yana min tangarda ko ina da sam zaka bani sauki in yi sallah a gidana sai manzo Allah ya ce masa shin kana jin kiran sallah sai ya ce eh ina ji sai manzo Allah ya ce masa kai ban sama maka sauki ba tunda dai yana kwatance ka san akwai makahon da ke iya kwatance ya je yawa a haka to lallai ne ya taho ko da haka in ba ba zai iya ba kwata kwata sannan bai da wanda zai kai shi to ba za a kallafa masa abin da ba zai iya ba ko ba haka ba amma tunda yana da jagoran ko da yana da tangarɗa to sai ya haƙuri da tangarɗarsa har Allah ya canza masa ko kuma a ta tafiya a haka Allah ya kawo lamarinsa in ma da kwatance ne zai zo ka gani saboda to idan ya zama makahu in ya ji kiran sallah ba za a ba shi rangwame ba ba ba shi sauki ba a wutar riwaya ma sai da ya tafi ma ya ta kira sai ce kana jin kira ya ce eh a ce to ban samu maka sauki ba sai na ga mutumin da yake lami lafiya yana jin hayya ala salati hayya ala falahi as-salatu khairu min amma ya sake jan barko ya sake kwantawa shedan ya ce da shi jam'in ba dole bane sallace dole wannan akwai tawaya ba yar karama ba kuma akwai zunubi ba karami ba wannan hadisi Imam Ahmad da Abu Dawud da Ibn Majah suka rawaito shi Albani ya hassana shi abin nan sahihut targhib muna roƙon Allah ta'ala ya sanya mu cikin bayansa masu kulawa da addini baki daya tsare imani da kula da ibada musamman sallah farilla da nafila Allah ka tsare mana addinin mu da al'umma mu ka tsare mu daga dukkanin fitintinu da duniya da lahira lama izil islam wal muslimin wa zilla shirka wal mushrikin wa damir a'da ad-din wa sul ibarakal muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله لا ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله